بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
شكرا لك راتم ملتاف كشف الشبهات واللفة تبب مالني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه idan ba mu manta ba malam yana cikin yi mana bayani dangane da hujjoji da kuma amsa da ake bayarwa domin yaye shubuhan masu ganin faɗin kalmar shahada kaɗai ya wadatar da mutum in ya shiga cikin musulunci ko me zai aikata jinin shi a tsare yake dukiyar shi tsare take cikakken musulmi ne shi wanda daga abubuwan da zai aikata ɗin mun ji akwai abebaɗai da yawa na aiki ko furuci waɗanda suke warware ita wannan kalima to muna cikin a wasu bayanai cikin lambobi da shi mai tahqiqi Fal'at Marzuk ya ainihin wato kawo mana satin da ya gabata mun karanta lamba ta farko da muka baro a wancan tsohon karatun na cewa wa ha'ula iljahla muqirruna anna man ankara alba'tha kafara wa qutila wa law qala la ilaha illa Allah wa anna man jahada shay'an min arkan al-islam kafara wa qutila wa law qalaha to lambar da ya kawo ta zancen nawawi da sauransu mun karanta ta akwai wata lamba ko mu ce lambobi biyu ma da muka ƙara barowa a shafi na arba'in da hudu da ya kawo faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu sai ya kawo lamba bayan ya wato ainihin kawo ya ƙara kawo wata da cewa aifa ta sabbatu yanzu lamba ta farko sababin saukan waccan aya ya ce akhraj al-bukhari wa muslim عن عبد الله بن عباس قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته وغنيمته فنزلت الآية البخاري فتد حديثي دبوه تدري بيرد تسعين دشدا تسعين دقاء مسلم دبو أكو دا إشرين دا بير أبو داود دبو أكو دري ترى دا سبعين دا هدو كم أصحابه يعني كتب التسعة akwai riwaya ta Ahmad da za mu zo mu ji gaba daga Abdullahi dan Abbas ya ce wani mutum ya kasance cikin awakin shi sai musulmai suka zo suka suka tarar da shi sai ya ce musu assalamu alaikum ce musu assalamu alaikum su kuma daman fursan ne na yaki sai suka ɗauka wato munafunci ne da taƙiyya ba musulmi ba ne shi kwalalin ya musulunta mutanen shi ba su sani ba haka da ya ga ‘yan uwan shi musulmai sai gaggawa ya musu sallama su kuma suka yi kuskuren fahimta fakata luhu sai suka kashe shi wa aka zuba mai matahu suka ɗauki suka kwashe 'yan awakin nan nashi a matsayin ganima ta yaƙi da haka suka koma da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam فنزلت الآية سوى آية كسوك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله كن فتياكي دان دقا كلمة الله يبقى قوة ذاك كشيبة فتبينوا kuyi bincike ku tabbatar da cewa ewa na kafiri ne kan ku kashe shi musamman in wata shubuha ta bayyana sai cewa akhraja ibn abi shayba wa ahmadu وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس ددي وانشان حديث ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة كم مصنف إنشي دبو إشرين ترى قريب يرد أربعين دهدو da Ahmad dubu biyu da ishirin da uku, At-Tirmidhi dubu uku da talatin, Ibn Jarir a juz'i na tara safa ta saba'in da shida lamba ta dubu goma da ɗari biyu da sha bakwai. Abbabarani, Dalmunzir ya fitar cikin tafsirin shi, Abbabarani lamba ta dubu ɗaya da ɗari ko dubu sha ɗaya da ɗari bakwai da talatin da ɗaya cikin Alkabir. haka ibn hibban nasa'i a kubra al-hakim kuma ya inganta shi al-baihaqi a gurguje duka sun fitar da shi daga ibn abbas da lafazin cewa marra rajulun min bani sulaimin bi nafarin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasuqu ghanaman lahu wani mutum daga kabilar banu sulaim ya gitto ta wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan mayakan kenan yana jaye ko yana kore da dabbobin shi fa sallama alaihim sai ya musu sallama fa qalu sai suka ce ma sallama alaina illa liyata'awwaza minna ba komai yasa ya mana sallama ba face yana neman tsari daga shar daga wato ainihin ukuban mu ne to ya san muna faɗa da mutanen shi yana tsoron kar mu kai mu shahari fa'adau ilaihi sai suka yi gaggawan kai mu shahari faƙataluhu suka kashe shi na fata an gani wa atau bi ghanamihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da dabbobin nashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat hadhihi al-aya shi wannan aya ta sauka قال الحافظ ابن حجر وانت إسناد لنا أحمد سورانسو بند شي رواية بخاري دا مسلم كينا رواية تيتا سماك ابن حرب عن إكرمة سماك ابن حرب عن إكرمة عن ابن عباس wanda din da kaga simak an ikrima muttarab muttarib alhadith ne kamar yadda malamai suka ambata misal imam ahmad da wani shi na fata an gane simak ibn harb asalin shi hasan alhadith ne amma in yi riwaya daga ikrima riwaya shi akwai izdirab an gane an ikrima khassata so amma dai rana'uf ya hassana wannan hadisin a cikin takhriji ko kuma ta'aliqat da ya mawa musnad na imam ahmad قال الحافظ ابن حجر وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن الإسلام لأن السلام تحية المسلمين a cikin wannan hadisi akwai abin da ke nuni akan cewa duk wanda ya bayyana wani abu daga cikin alamomin musulunci to duk jinin shi bai halatta ba sai an jarabta shi tukunna a gwada shi a gani domin musulunci a sallama gaisuwa ce ta musulunci shi yasa ga annabi sallama ya umarci mayaka suka je gari da daddare su jira har asuba in sun ji kiran sallah kar su kai hari saboda kaga alama ce ta musulunci ba su ji kiran sallah ba sai su kai hari kuma haka shekul islam dan fodiyo yayi a kasar hausa na fata an gane so don haka duk wanda ya bayyana wata alama wadda musulmai suka keɓanta da ita ta sha'ira daga cikin sha'airul islam ko da ana da ayar tambaya a kan shi ba a gaggauta hukunci a kan shi na fata an gane wani wa kanat tahiyyatuhum fil jahiliyyati bi khilafi zalika ai gaisuwar larabawa a jahiliya sabanin hakan fa kanat hadhihi alamatan sai hakan ya zama alama ce da ke nuna cewa musulmi ne intaha ba kauluhu aw bayanu cikin fatahul bari juz'i na 8 safa ta 108 lamba ta biyu da ya ce ai fata sabbat yana mai fassara fata bayyanu su akwai kira'a da tabbatacciya da ta zo da haka sai ce a hamzatu wal kisa'i wa khalaf hamza ibn habib kenan az-zayyad al-kufi ya karanta da fata sabbatu hakan nan al-kisa'i الكسائي بن علي بن حمزة علي بن حمزة الكسائي علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن دكما خلف وتخلف ابن هشام البزار البغدادي دا حمزة الكسائي سنة كان القراء السبعة القراء السبعة إنسان سؤالكم كوي نافع akwai ibn kathir akwai abu amr akwai ibn amir akwai asim akwai hamza akwai kisa'i su ne guda bakwai nafi' ibn kathir abu amr ibn amir nafi' asim hamza kisa'i waɗannan su ake kira qurra' su ne suke da ƙira'a ma'ana suna da ikhtiyari na ƙira'a kowanne daga ciki yana da marwaita ko kowanne shahararrun marwaitan shi guda biyu ne ina fata an gane daga idan ka haɗa riwaya riwayat da ƙira'at za ka samu bakwai su uku zai kama nawa kenan ishirin da ɗaya mutum ishirin da ɗaya nafi' da marwaitan shi guda biyu su ne warsh da kalun ko warsh sunan shi Uthman bin Sa'id al-Misri kalun sunan shi Isa bin Maina Abu Musa al-Madani sannan Ibn Kathir Abdullah bin Kathir al-Makki yana da al-Buzzi da Qumbul daga cikin marwaitan shi al-Buzzi Ahmad bin Muhammad Qumbul Muhammad bin Abdurrahman أبو عمرو ابن العلاكنة المازني البصري مروي تنشي الدوري دا السوسي دا الدوري سننشي حفص ابن عمر ابن عبد العزيز الدوري السوسي شيكما صالح ابن زياد السوسي سي ابن عامر دشيني نهدو عبد الله بن عامر اليحصوبي الشامي yana da shi ma ɗalibai manya biyu hisham ibn ammar al-qadi dimashqi da kuma zakwan ibn zakwan shi ma abdullah bin ahmad bin bishran ibn bashir ibn zakwan al-qurashi ad-dimashqi sai asim da marwayata biyu shu'ba da hafs shu'ba sunan shi abu al-kunya shi abu bakr shu'ba ibn ayyash al-kufi da hafs ibn sulaiman الكوفي شيما سي حمزة شين ابن حبيب الزيات الكوفي طالبان شي بيو خلف ابن هشام البزار وند شيمانا ده اختياري لكن وند سكت في كان قراءة العشرة لكما خلات ابن خالد الكوفي سي الكسائي طالبان بيو سنن علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن ينادى أبو الحارث الليثي بن خالد البغدادي أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي da kuma adduri shi ma dai ya rawaito daga gare shi shine Hafs bin Umar bin Abdul Aziz ad-Duri waɗannan su ne al-qurra'u saba wasu suna karawa da mutum uku ya su zama al-ashara wanda Ibn al-Jawzi ya karfa ya dauka amma ta hanyar shaɗibi alkurra guda bakwai ne su ne wannan da muka ji amma akwai guda uku abu ja'far al-madani da yaqub al-hadrami da khalaf al-ashir an gane ko da shi abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani yana da isa ibn wardan da sulaiman ibn muhammad ibn muslim al-zuhri duka mutanen madina ne ɗaliban shi sai yaqub ibn ishaq al-hadrami al-basri wanda aka fi sanin shi da ruwais yana da muhammad ibn al-mutawakkil al-lu'lu'i da kuma rauh ibn abd al-mu'min al-hudali a waɗanda su ne manyan ɗaliban shi sai khalaf ibn hisham al-bazzar wanda khalaf kamar da muka ji yana cikin ɗaliban hamza kuma shi ma yana da ikhtiyari خلف ابن هشام البزار البغدادي طالبان شي اكو اسحاق بن ابراهيم بن عثمان الوراق اكو ادريس ابن عبد الكريم الحدادي البغدادي waɗannan su ne alƙura'ul ashara a dunkule wanda suka tafi a kan guda goma wanda shi ne alaihi al'itimadu fil mutaakhirin a gurguje to hamza da kisa'i da khalaf wanda dukansu ƙorra ne a wani ƙaunin ko a sun karanta wato ainihin fata sabbatu hamza da kisa'i da khalaf ce idan darabtun fi sabilillahi fata sabbatu madadin fata bayyana hakan nan faɗin Allah ta'ala famanna Allahu alaikum fata sabbatu zalika kuntum min qablu ko famanna Allahu alaikum fatabayyanu ta jumhur su kuma suka karanta fata sabbatu duka cikin suratun nisa hakan nan in ja'akum fasiqun binaba'in fatatabbatu cikin hujurat madadin fatabayyanu ina fata an gane bil hujurat wa qara al baquna fatabayya fata tabbatu fatabayyanu ya kamata ko qara al baquna fatabayyanu kenan sai a gyara an fahimta wale ce wa qira'atu hamzata wal kisa'i wa khalaf ma'khudhatun min as-sabt bi ma'ana at-tathabbut an dauko ma'anan ne daga as-sabt da ma'ana ta at-tathabbut shine ayi taka tsantsan a tabbatar da aukuwar abu wa adam wa adam al-ajala wa qira'atu al-baqina tatabayyanu ma'khudhatun min at-tabyin والمعنيان متقاربان معنون بيسنا قسنشي دجونا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى الإمام الشاطبي القاسم ابن فيره ابن فيره ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي آه الرعيني الضرير عند أمهي فيش أريبيا لثلاثين دتقص ya rasu ɗari biyar da tasa'in ba a shaɗibi mai muwafaƙati ba a shaɗibi alƙari yake cewa cikin shaɗibi ya shi kenan cewa fiha wa tahtal fathi qul fatathabbatu min at-thabt wal ghayr al bayan tabaddala yace wa fiha yana ishara zuwa ga qira'a ta kisa'i da hamza da khalaf an gane ko wa tahta al-fath da wannan sura ta kasan suratul fath kun shafiya tana da wasu code code da suran nan ta kasan fath ita ce hujurat kenan to to wa fiha wa fi ta wa fiha wa tahta al-fath qul fatathabbatu a cikin nisa'i ma'ana da kuma wannan surar da ke kasa da fatihi sai ka karanta fatathabbatu yana magana akan kira'ar hamza sai ce wal ghairul bayana tabaddala su kuma waɗanda ba wa'incan ukun ba albakun kenan su kuma suka yi amfani da lafazin wato albayan ba ta bayyana suka canza shi tabaddala suka canza tasabbatu da tabayyana duk da ma'ana ɗaya ce an gane ku sai ce wa qara'a nafi'un wa abu ja'far nafi' da abu ja'far وابن عامر وحمزة وخلف sun karanta wannan duka mun ji tarjama mun ji sunayensu da kuma bayani a kansu wanda dukkansu suna cikin ƙura'ul ashara su karanta wala taqulu liman alqa ilaykum salama bi hadfi al-alif ba'da al-lam adadin as-salama ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة to a qira'ata waɗannan bayan Allah da ainihin wato Nafi' bin Abdurrahman al-Madani da Abu Ja'far wato Yazid ibn al-Qaqa da ibn Amir Abdullah ibn Amir al-Yahsubi da Hamza wato Hamza bin Habib al-Zayyat da khalaf ibn hisham kenan albazar duka sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykum salama da goge alif madadin assalam wa qara albaqun assalama wala taqulu liman alqa ilaykum salama ita ce qira'ata su asib an gane bil mad ay ithbatul mad ba'da lam fa amma salama fa min al inqiyad jayuwa wala ta kulu liman alka ilaikum salama lasta mu'mina wanda ya muku sallama tarko ce kai ba mu yarda ba kai ba musulmi ba an gane ko amma a qira'a ta su Abu Ja'far wala ta kulu liman alka ilaikum salama wanda ya nemi zaman lafiya da ku ya miƙa wuya zuwa gare ku wannan karku ce a kai ba musulmi ba ne sai mun kashe ka da wanda ya yi sallama yana mai nuna cewa shi musulmi ne da wanda ya nemi zaman lafiya yana son a yi sulhu to kakku kashe su ina fata an gane aina sai ce wa amma salam fa min at-tahiyya tace sallama ta musulunci qala ash-shatibi wa amma fatan qasri qasra as-salam mu'akhara ya gutsuro ne shi wato wannan matashin yana nufin ibn wardan daga abu ja'far ya game da inda assalam ya zo a wannan siyakin na yaƙi sai ainihin ya mai kasuru sai ce assalam madadin assalam mu'akharan wanda shi ibn wardan kira'a shi ta zo daga baya wasu suka hada ta cikin al'ashara in sharoto daga abu ja'far ne almadani da abu ja'far yana cikin bakiyatu talata waɗanda an yi shakka wasu an yi saɓani wasu ba su haɗa su kan ƙwarra wasu kuma suna sa su shi yasa ya ce mu'akhara an fahimci wannan ai na'am yau an shiga qira'at kenan to sai ce wa qara ibn wardan an abi ja'far lasta ma'mana madadin lasta mu'mina ko bi fathi al-mim min aminahu idza ajartahu fa huwa amin aminahu ya bashi aminci in ka bashi kariya to kaga fa huwa amin to kakkuce lasta ma'mana kai ba abun ba da kariya bane wato an dauki kira'ar liman alqa ilaykum salama wanda ya mu zaman lafiya da kuka ce lasta ma'mana ba za a tsare ka din ba min alqa ilaykum salama wanda ya muku sallama kuce lasta mu'minan wa assalam min tahiyatil mu'min واضح وقرأ الباقون لست مؤمنا بكسر الميم مؤمنا مدد مأمنا قال ابن الجزري محمد ابن محمد ابن الجزري عند رسول الله تقوس تتلاتين لأوكو رحمه الله تعالى في الدرة سكن درة شتاء قراءات وأخرى مأمنا فتحه بلا قراءة قراءة أنا كرنتاش مأمنا لما يفتح bila ba tare da ainihin yi mai ma ba da kira'ar jamhur ta karanta mu'mina to yi ishara ya ce ka duba alwafi fi sharhi shatubiyya da sheikh abdul fattah al-qadi safa ta 170 zuwa da 71 wa sharh muhammad bin hasan samnawili ko as-samnudi ala matni durrat ibn al-jazari safa ta 47 to makaranta matashiya wa dalilu ala hada duk da shi ma akwai wasu lambobin ga su بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة رضي الله عنهم فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخ...
لما لما ظهر لما ظهر منهم من مخ... لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة alaici wa dalilu ala hada dalili akan haka akan cewa a wanda ya faɗi la ilaha illallah idan ya zo da wani abu wanda zai warware ta to jinin shi ya halatta shugaba na musulunci ya umarni da zubar da jinin shi ba haka kawai ba sai ce dalili akan haka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال للي من زن الله صلى الله عليه وسلم ديتي أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله إنما أسامة ردي شين ينزو ينام إنكاري عفوا yanzu za ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah mutum da ya kashe wannan wanda suke a adu ɗin wanda bayan ya kakkashe mutane ya ɓoye usama ya bi shi zai kashe shi sai ya ce la ilaha illallah sai sama ya ce ina dan ya tsira ne kawai ya faɗe ta sai kashe shi sai annabi sallallahu ya ce me yasa ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah to kaga anan yayi inkarin a kashe wanda ne wanda ya faɗi la ilaha illallah ko amma kaga wannan wani abu bai bujiro daga gare shi ba wanda yake warware ta lokacin da ya faɗe ta ya barranta daga gida na kafirci ya koma gidan musulunci zahirin shi za a karba amma da za a bar shi kwana biyu sai ya daina yin sallah ba azumi ba kaza ya ci gaba da bautar gunki sai a ce kuma har yanzu musulmi ne dan ya faɗi la ilaha illallah kaga ya warware ta a aikace ina fata an gane wannan to a san da ya faɗe ta din ma'asumud dami ne ba za a zubar da jinin shi ba dan haka shi annabin da sallallahu alaihi wasallam ya ce ma usama me yasa kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah kuma wa kala a sallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi kafirai har sai sun faɗi la ilaha illallah huwa allazi qala fil khawarij shine dai ya faɗa dangane da khawarijawa yace aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka haɗu da su ku kashe su la in adraktuhum da zan riske su la aqtulannahum qatla adin da sai na musu kisa irin kisan da aka yi ma'adawa سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية لا يمس شر كسا وإن كان أن هنا أكشيس وأن نبي duk inda a gansu a kashe su ma'a kaunihim min aktsarin nasi ibadatan wa tahlila duk da kasancewar suna cikin wanda suka fi kowa yawan ibada da yawan faɗin la ilaha illallah amma saboda fasadinsu da ɓannarsu aka ce duk inda aka gan su a kashe su kenan ba ko da yaushe ba ne la'ilaha illallah ke hana a zubar da jinin mutum ina fata an gane wancan hadisin hadisin bukhari da muslim ne hadisin abu sa'id al-khudri bukhari ya fitar da shi 366 muslim 1064 annasa'i abu dawud 4764 annasa'i 2578 annasa'i cikin kubura halli yau 2360 ahmad 10666 hadisin abu sa'id hadisin na da tsawo hadisin abu huwaisa wanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaso bayan dawo daga yakin hunain ya ce tilka kismatun لم يرد بها وجه الله كما قال والعياذ بالله أن ربوية ما عدل فيها بأي عدل سيبا ولم يرد بها وجه الله كما بعدم ألا أكيبا بعدم فسكر ألا أكيبا خالد رواية أنا أمان خالد ني رواية زو عمر ني يا رسول الله كبان داما انسار وينشي annabi ya ce rabu da shi ai ba ku ga komi ba daga cikin tsatsan shi za a samu wasu mutane waɗanda in suna karatu sai kun raina karatun in suna sallah sai kun raina sallar ku amma duk da haka za su dinga kucewa daga cikin musulunci a guje kamar yadda kibiyar da ƙwararren jarumi barde ya harbi abin harbin shi ta fita daga jikin abin harbin har jini bai taɓa kibiyar ba tsabin zafin namun shi haka suke saurin fita daga musulunci haka wasu malaman suka ɗauka khawarij kafirai ne ba musulmi ba amma dai jumhurin malamai na ahli sunna sun tafi akan cewa mubtadi'a ne fustak fasikai ne yan bid'a ba su kafurta ba da ba za a rasa wasu daga cikin a'yan ɗinsu su aikata wani abu da zai iya fitar da su zuwa ga fitar da su daga musulunci ba an fahimci wannan to khawarij suna daga cikin mutanen da suka fi yawan sallah yawan ibada da yawan tahlili faɗin la ilaha illallah hatta anna sahabata radiyallahu anhum yahqiruna salatahum indahum har sahabbai da kansu suna raina sallar su in suka ga yadda suke sallah kuma kamar yadda annasa'i ya fitar a cikin as-sunan al-kubra lokacin da ibnu abbas ya je ya tattauna da su yace da ya ji karatun su kai ka ce zuma ce kamar gidan zuma ne zuma na kuka inda suke karatun alqur'ani sai da ya je ya ga goshin su hajjini yake saboda tsabar yawan sallah an kuma duk da haka sun kafirtar da sayyiduna ali sun kafirtar da sayyiduna muawiya sun kafurtar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce a haƙe su haka ya je ya tattauna da su rabin su suka tuba kamar yadda riwaya ta bayyana tun dubu hudu suka tuba to su waɗannan halakakkun daga cikinsu duk da yawan ibadarsu da yawan sallarsu da yawan tahalilinsu annabi sallallahu ya ce duk inda aka gan su a kashe su kuma a wani gurin ma ya ce hum sharrul khalqi wal khaliqa su ne mafi sharrin halittu mafi sharrin dabbobi wani gurin ya ce alkhawariju kilabu ahlin na hadisin abu ghalib da abu umama talbahi ya ce ya ji daga annabi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba hasi da ya lissafa so goma annabi yana cewa su ne karnukan jahannama kaga nusus na wa'idi suna da tsanani a kansu duk da yawan ibadan nan tasu falam tanfa'uhum la ilaha illallah la ilaha illallah ba ta musu amfani ba kaga anan kamar malam yana da maili zuwa ga kafirtar da su kuma malam in ma ya tafi akan haka duk da wasu guraren yana nuna cewa ba kafirai ne so ba za a yi musu hukunci da cewa kafirai ba in ma ya tafi akan cewa khawarij kafirai ne yana da magabata akan haka ina fata an gane sai ya ce فهم تعلموا العلم من الصحابة ko sun koyi ilimi daga sahabbai radiyallahu anhu domin wanda ya kashe sayyiduna Ali da Rahman ibn Maljam la'ainullahi ta'ala alai dalibin Mu'az bin Jabal gaban Mu'az ya haddace Qur'ani kuma dalibin sayyiduna Ali daliban sahabbai ne zaka hawa ta zo ta kama zaka ba za a taba kama malami da laifin abin da ɗalibin shi ya ba in dai an tabbatar da ba malamin ya koyar da shi ba ina fata an gane haka masu sukar shekul islam ibn taymiya cewa cikin al'uqudud durriya an wuce iyaka akan shi an yi guluwi an yi kaza na farko ba ɗaliban shi bane su kai kawai ibn abdul hadi aikin jarida ne yayi ga wana wana ya rubuto kasida da rifa'i ga shekul islam ibn taymiya ga abubuwan da aka yi ga awam ne na gari suka yi da 'yan bidiya ba da sa hannun shekul islam ibn taimiyya kai ko ɗaliban nashi ne suka yi kaddara su ibn al-qayyim ne suka yi Allah ya tsare su ba za a tuhumi ibn taimiyya da hakan ba dan ba shi ya aikata ba wala taziru waziratun wizra ukhra na fata an fahimci wannan dan haka ne da sai a kama annabi Isa wa hashahu Allah laifin abin da nasara suka faɗa akan shi an samu wanda suka yi ridda a zamanin annabi sallama sai a ce annabi ya koyar da su wanda suka hana zakka lokacin abubakar sai a ce da laifin abubakar khawarij da suka yi masu na ali tawaye da shi'a da suka yi guluwi a kan shi duk da sun yi karatu gurin shi amma kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama a yayin da ya ga dama lokacin da ya ga dama duba iblis ba duk matsayin shi da kusancin shi lokacin amma kuma Allah bai nufe shi da shirya ba ya taɓi na fata an fahimci wannan tambayi to sun koyi ilimi daga sahabbai falam tanfa'uhum la ilaha illallah wala kasratul ibada wala di'a'ul islam yawan ibada su bai amfane su ba ma'ana gurin hana a yaƙe su da'awar su musulmai ne bala suna ganin sun fi kowa zama musulmi ba wannan bai musu amfani ba lima zahara minhum min mukhalafati shari'ati saboda abin da ya bayyana gare daga gare su na sabawa shari'a ta musulunci ta ma wannan lamba tana da matuƙar tsawo za mu bar ta sai karatu na gaba insha Allah sannan za mu tashi akan zahaba aktsaru ahli usul min ahli sunna mujizance na magabata akan a mawkifin da aka yi makawari insha Allah